kuma da ke turu da ganin wani ba zai a sai dai ganin wani ya rufe ko turu da rashin ganin shi ko ya kurce ta rashin ganin shi saboda haka kuma ka'ida ce wani musabbitu muqaddamun ala nasi mai tabbatarwa ka ga wannan hadisi suna tabbatar da manzo Allah ya ga hannu ya yi addu'a sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin Anas yana mun yana korewa in ba a falla ba addu'a din kai ba to ai hadisan da ke tabbatarwa su ake gabatarwa a bisa hadisin Anas wanda yake korewa wannan ita ce ka'ida ta malamin usul Ahmad ibn Siddiq al-Gumari shi ma ya yi al-minahu al-matluba al-minahu al-matluba fi rafi al-yadayn wa ad-du'a ba'da as-salawat al-maktuba Ahmad ibn Siddiq al-Gumari sabon da yake ta wasu mutane sun tafi kamar yadda al-Hafiz shi ma magana al-Hafiz ibn Hajar ya kawo a cikin fatul bayani ya kawo magana ibn Hajar a cikin fatul bayani yake sun tafi zuwa ga tawili wanda hadisi na al-Rasul Malik yana buƙatar tawili jami'an bayna hadisi muslim domin a hada hanci tsakanin hadisin Anas da waɗancan hadisan wasu da suke matabbata suka ce hadisin Anas yana korewa don haka sai a ɗauki yuhmadun nafsi ala jihatin masusa sai a yi tawili a ɗauka kore wannan tana da fuska da ɓangare kowane wanda al'umma da suke suna da fuska da bangare in ma ala zartil balili in ma dai a bisa daukakawa wanda ya fi mai ga wanda a nan suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga hannu dagawa da kai mutuka ya daga hannu sosai sosai sai a cikin tsakani kaga dagawa a mulka ba wani dagawa mutukin dagawa kawai ba ɗaukaka hannun an mai duka sanar za a gano kuma bayanin yi sanar da bayanin da aka da haka domin har sai da ya bayani shi hatta yura bayanin yin bayani dagawa ta kai matuƙa har sai an ga haƙƙan hamadun manzana sallallahu alaihi wa sallam wasan yana dagawa a sauran abduluni amma ba mu kamar sosai shi ke nan kaga an fahimci dagawa na nan a shi kuma wannan bai dagawa bai kai matuka a dagawa shi ne ma'ana bai kai matuka a dagawa kaga kenan an ba shi fuska imma ala su zakar fi daidai fi zalika duka dai har ya kawo maganar shi Ahmad ibn Siddiq al-Umari ya kawo maganar al-Imam Shawkani a cikin Nahjul Asrar shi ma Imam Shawkani ya yi maganganun wadancan ta hadisin alasu kore waye wai ta hadisai su ma matabbata ne su kuma tabbatarwa suke wal musabbit muqaddamun ala nas musabbit muqaddamun ala nas sannan kuma annahu nafarab atima ya alam yace to ai wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam duk wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba kuma السيد محمد الصديق حسن خان الكنوجي أتكين wata littafin shi nuzulul abrar na azkaru na azkaru shine nuzulul abrar to wannan littafin na nuzulul abrar shi ma yayi maganganu akan daga cikin ladubba na addu'a daukaka hannu a wajen addu'a ne har ya kawo cewa ibnu qayyim ce wanda yayi yayi musun a daga hannu in za a yi addu'a yayi musun haka kamar bayan duk salloli da ayi azhar daga hannu ayi addu'a la'asar magriba duk ba da salatu maktuba yace wannan bai da asali to shine yake mai mai da amsa cewa wahamun wannan magana ta ibn qayyim wahamin ce kawai eh yace wannan mas'ala mun tabbatar da ita ba wani kaikai kanta karaba ko ya fito al-qahtallani al-imam al-qahtallani a cikin shafi sani sharhin sahih al-bukhari yace wato as-sahihu istihbabu rabb fi sa'il al-hadiya ka yi ma abokan hadisan ba da ke tabbatawa menene matsayin wannan matsala a wajen malamai wannan matsala a wajen malamai sun tabbatar da sabita ce ana daga hannu ayi addu'a as-sahihu istihbabu rabb fi sa'il al-hadiya abinda ingantacce wasan ɗaukaka hannaye a cikin dukkan addu'o'i ga baki da ice bukari da muslim da wani su sun rubuta wannan haka al-imam al-qabbani yace a cikin irshadu sari yace hadisin anas da ke cikin bukari da muslim la yarfu illa bi tasdiqatin mu'awwal hadisin nan da muka karanta wanda shine dalilin kawo wannan bayani الإمام الصفلاني يأتي مؤول على أنه لا يرفعهما رفعا بليدا أنا من مزالة دي لك هنن لك وابن كيمتك إن بعد الكريم وورد رفع يديه عليه الصلاة والسلام في مواضعه kuma ɗaukaka hannayensa a wasu wuraren ya tuzgo daban-daban sannan jero hadisai na wanda suke tabbatar da wasan ɗaukaka hannayen duka sana al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi a cikin sharhin sahih muslim yace hadha al-hadith yuhimu zahiruhu annahu lam yarfa' sallallahu alaihi wasallam illa bil istisqa yace zahirin wannan hadisi yana yana ihaman tatta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai daga hannunsa a cikin kowace addu'a illa bil istisqa sai istisqa wa laysa al-amru kadhalika imam an-nawawi yace magana ba haka take ba yadda zahirin ke nunawa ba shi ne hakikani ba bal qad sabata rabbu yadayhi sallallahu ta'ala sallam bi du'a fi mawadila ghayr istiqam bal barida ya tabbata dagawa hannu annabi sallallahu ta'ala da sallam a addu'a a wurare daban-daban kuma wurin da ba istiqam ba za mu addu'a ya daga hannu wa hiya aqsamu min al-tuqsa imamu nawawi yace ya yi karfi a kirji wuraren da hadisan da ke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya daga hannu hadisan ba su bayyana wa qad jama'atu min hada aw min salatin hadisa shi ma imam Allah ya ce ni kai na nan hadisi ya yi talatin wanda na tara akan wannan matsala hadisi ya yi talatin min sahihaini aw ijaba wannan wani bukhari da muslim kawai bukhari da muslim kawai aw ijaba ma kuma da وذكرتها في أواخر أبواب الفتح الثلاث من شرح المحرم يجي لا أما جيدا لما كان ينا يتأكد شرح الفيوم يجي أما أنت لا تتعلم لا أما جيدا أكريشك أكريشك باب الفتح الثلاث نبي تاجنا لشرح المحرم شرح المحرم شرح المحرم لا إمام الشيرازي جزء بيوني amma imamu nawawi zai mai sharhi ya kai juz'i ishirin da shida juz'i watan kowanne juz'i bai kasu shahi ɗari biyar ba juz'i bai kasu shahi ɗari biyar cikin juz'i ishirin da shida din nan shine sharhul muhazzab na imamu shirazi shi imamu nawawi shi shi ya yi sharhin muhazzab ne yace to a ƙarshe ƙarshen kitabun abuwa ba sifatu salati za ka samu kasan hadisan da na tsara da ke tabbatar da ɗaukaka hannaye a addu'a sannan wuce awal hadal hadisi wannan hadisi ana mai tawili ala annahu lam yarfa'ir raf al daqiqa hadisi na yace in ana so a ba abin hukunci wa'in ji hadisan masu tabbatar da ɗaukaka hannu suna nan da mai korewa yana nan da sai a fahimci ba korewa ɗin gurgun na ɗaukaka hannun hadisin a nan suke yi ba abin da yake korewa kai matuƙa a ɗaukaka wa maza Allah ta sanin ya kai matuƙa cikin ɗaukaka hannu wajen addu'a sai ya tsaya saboda haka yace ga shi ma ya yi bayani bi hadisi yura bayanu sai illa bil istiqal aw anna al murada lam ara ghurafa imam nawawi yace ko kuma anan suna nufin banga Allah sallallahu ya ɗauka kan ba yace to in yace bai gani muke a cikin wa kasar abu gairu wajen sa ya gani karama to yin kaddamar mutu na fi mawadi a kabira ana gabatar da masu isbani masu tabbatarwa a matsala wa hum jama'atu da su tawaga ce da yawa su za a tabbata ala wahidi a bisa mutum daya la yahdu zalika wanda bai halarci wannan ba wala budda min ta'amuli ijma ba karama ba a matuƙa mu yi kawai shi a bisa abin da aka gabata haka nan ma watan a cikin ikimarin ikimarin muhlim watan ikimarin ikimarin muhlim akwai al-muhlim akwai ikimarin muhlim akwai ikimarin ikimarin muhlim shi ikimarin muhlim na al-gabiya ikimarin muhlim muhlim ne wani sanin muslim ne aka yi to sai ya cika shi alƙadiyya sai za mu ijmalul muslim bi fawaid muslim to wanda shi kuma ya ce ma alƙadiyya shi ba bari a mai ijmal to sai ijmalul ijmalul mu'min to a ƙarshe a a ciki sai ce la yarfa'u ma kullar rabb kan shi ma mubalaga ake ne bai daukakawa dukkan daukakawa kullar rabb hatta tujawaza ra'atuhu wa yura bayadu al-bayt لو لم يكن عليه صوت إلا بالاستسقاء لأنه ثبت رفع الأيدي في كل أجهة ما كان غينا لكن دي مبالغة domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka hannu a cikin dukkan adiya wa qala shaykh al-islam al-hafiz ibn fath shi ma ibn hajar a cikin fathul bari yace ai ga hadisi na arwayo annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin ibn umar رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اني ابرا اليك هذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اني ابرا اليك بما صنع خالد wannan ba ita kan gani kuma ga rafa a yadda ta ga daga cikin hujjoji kenan fa qala allahumma inni abru ilayka bima sana qalim eh to hadisan dai suna da yawa sannan kuma imam al-munziri shi ma abin da yake to bisa da ta abdul jami a kaddara jam an kafa jam'i kaga dai wannan an yi jam'i tsakanin ba wanda ya fadi ba wanda aka ture ba wanda aka rage yace to a kaddara ne jam'i ya wuyata a kafa da hadisi sama guda ne yace to inda a kaddara an kafa hadawa yace to fa jahilul istibadi an jam dan da take tabbatarwa shi ne mutum rinjaye eh yace qultu wala siyama ma kafarta hadisi الشيخ احمد بن صديق الرماني في مصمم ما ان جانب لنا ديوا حديثي كما irin wannan mai yawan hadisai ne kwarai da gaske yace fa inna fi ahadith kathiratan sannan yayi tarbi wa san hadisan daga ciki akwai hadisin cewa a annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah tabaraka wa ta'ala hayyun mai mai kunya ne wanda ya fi taɓa bayanin abin da ake rufi da kunya ma'ana jin kai ayyukan nan suka sai bukari ai magana kunya a janibin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala mai kunya ne ko mai jin kai ne bawan kai ya daga hannayen da biyu ya dawo da su bi azama alkhairin da hannun ba hadisi daga cikin tarin hadisan da suke tabbatar da wannan cewa النبي صلى الله عليه وسلم يا دغ حمي ان الله حي كريم يستحي اذا رفع الحكم اليه يديه ان يردهما فكرا فائدتين wannan imam tirmidhi da sauran malaman hadisi sun fitar da wani hadisi kuma hadisi ne wanda yake wasan inganta ma wa qawmun haqqakum ila Allah azza wa jalla yas'aluna shay'an illa kana Allah haqqan an yaba'a bi aydihim alladhi sa'alu sannan suka dai tana da yawa an dai shi ko maganganun da malaman nan cewa da ya kai na mutawatiri imamu suyuti ya faɗi haka sannan imamu nawawi ya faɗi haka yake ma la yusa kasratan sannan al-imamu al-munziri ibn hajar da sauran dai wadannan malaman da kaɗan ne daga ciki waɗanda muka ambata kuma akwai rasa'il wanda a shek muhammad hashim a tasawi a sanadi mutumin indiya ne ya yi irsala a kan istihbabu du'a wa rafi yadaini fi ibadatu salawat maktuba sannan a shek ahmad bin siddiq al-kumari al-maghrib sannan a shek muhammad bin rahman al-ahsan al-yamani shi ma wannan duka sun yi rasa'il wanda rasa'il din kowanne ya risala shi kayyimati zaka a shek abdul fattah abu budda في حد في مستحقي نوع من الرسالة الجماعي أكبر saboda haka wannan dai mas'ala sabita wanda zai dogara da hadisi a su kuma da ke ba a da hannu wajen addu'a sannan kuma ba balle kuma ba a shafa wani ba daga hannu ma ba a yi balle a kai maganar shafa dan sai an daga sannan za a shafa eh to shi shafawa ba ta ko ta zo ba to da dagawa da shafawa duk ya tabbata eh a cikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma da sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake yi wato ko da yaushe
باب ما يقال إذا أمطرت باب ما يقال إذا أمطرت إذا مطرت باب ما يقال أبدا أكي فإن الدعاء إذا مطرت إن سما تازل الروا إيه أبدا أكي فإن سما تازل الروا هو أمطرت تازل الروا menene addu'a wanda suna ta tanada a fata idza madarat in sama ta zubar da ruwa to وقال ابن عباس wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhu yace كطيب المطر tabayyibin al-matar zancen Allah da tabaraka wa ta'ala ne yake cewa au ka sayyibin min as-sama'i au ka sayyibin min as-sama'i to sayyibin din da min as-sama'i shine tarjumanul qur'ani Abdullah bin Abbas zai fassara yace ma'anar sa al-matar sayyibin ka sayyibin min as-sama'i ma'anahu al-matar ruwa ruwa ake nufi
وقال غيره domin abin da yasa ya kawo wannan ta'aliki saboda zai zo cikin hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a addu'ar da yake yi in za a yi ruwa wanda ita ce dalilin kawo tarjuma ma mu tsaro da makara to a cikin addu'ar ma mu tsaro da makara yana cewa sayyiban nafi Allahumma sayyiban nafi Allahumma sayyiban nafi to saboda haka to tunda za ka cimma sayyibu to me ma'anar sa ita sai ka sayyibin din nan ai al-maqam al-maqam to
وقال غيره wa qala ghayruhu wa ibn abbas radiyallahu anhu ma وابع وابع saba wa asaba yasubu saba wa asaba yasubu wa saba ya farara wa asaba kuma ya farara ne saba da asaba yasubu
حدثنا محمد حدثنا محمد وابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال خبرنا عبد الله قال خبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم طيبا نافعا تابع أبو القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل النافع
wannan imamul bukari in an lura nan ya kuma wajen kuma istikafi na luga da kuma tasirifi shi ne ke magana kan hadisi ta saboda wannan lafazin ya zo cikin hadisin don haka yanzu ya koma yana bayanin shi saba mudarifin shi ya subu ababa haka nan ya subu to asalin shi watan sayyibu da aka ce sayyibu sayyiwuhu sayyiwuhu saba watan ajwab ne kuma wawi ajwab hijili mai illa lafiya kamar kala kala kaga harfin da tafiya musulmi to asalin alifin nan wawuni wannan alif din asalin shi wawu ne asalin shi kawala ta harraka harfin illat wan fataha ma qablahu hukuli ba alif ga ka'idar tasrifi in harafin illa ya zama maftuhi mai fatha harafin da ke gabanin shi ma na da fatha to sai a mai da wawu harafin illan nan ya koma alif kawala تحرك حرف الجد وانفتح ما قبله وكان ما قبله مفتوحا ولبا عليك سيئك في كان تو يا أكا قالوا عليك قال وولي ذاك اللي ما يدشي مضاري ما يدشي مضاري ده مصدر دي تبت ما وولي لم يقول قولا kaga ashe alifin qala aslu waw to haka saba sawaba ne to amma shi ta ka ce yasuwu yasuwu yasuwu to sai ya zan a a bamma harfin illa din nan yasuwu ya zama mazmuni ko to da yaban mazmuni abin da ke gabanin shi kuma sake ne yas sarkin da sake ne yas wuhu domin ilan harakatu da wawu ilan sake ne kamar ko ku fita da kai kuma ya suhu ya suhu asalin ya suhu ya suhu ya suhu da ka ce suhu nukilan harakatu alwawi ila sakiri qablahu kaga da wabul karbi har da take gabanin da sani shine sakiri da aka dauke harkar wau aka mai masali sai kuma ya suhu to haka sayyibu aw ka sayyibu min sana'a shi ma asalin shi sayyibu sayyibu da aka dauke watan harkar kawau sajiwu to sai aka mai da wautin sai zama wuya aka mai da wautin ya zama wuya saboda yariya wanda take sanina tun da yariya sanina to wautin shi wanda abin da shi ya to misali kuma ya ne ya kuma sai da gani da shi da sai sayyibu au ka sayyibin bin al-samani أو لما يجيب من الحكم بالله وهم ومن أن لما يوه أمر الشيعة تدعيا ورسل ساكنا تسحي وكان الشيعة يسمع له ذاك من يشين إمام البخاري يا أهل سبا تصريف حكم اشتكاك من اللغة أنا مزارب شيء مجال إسلامي تو إبني لما بيت وقال وقال المصاب وعذاب يسوع حدثنا محمد هو بن مقاتل ابو الحسن المروزي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد الآية ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا راى البقره قال اللهم طيبا نافعا wannan hadisi Muhammadu Muhammad ya zafi da shine Muhammadu bin Muqatil Muhammad za mu ce ce muku musafi don ka a ɗauka muhammad ibn salamin albarkan ne saboda muhammad muhammad yana da su da yawa shi ba mu bukari wanda yake karɓa da gare su za ka ce ce bari in bayyana da kuma muhammad ibn salamin wani musalami wani mukafi shi ne kuma mukafi abu da haka ne barwani kare shi akwai abdullahi shi abdullahi ya zartar da mu shi ne abdullahi ibn mubarak ابن المبارك شين عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عبيد الله بن عمر الامري يا رب أن بن وانشان لي أجي مجانا سأكين حديث النبي إذا الله بن يقول لك نار أخرك آمن محمد وأن وانت أجي مجانا كوشي كوبا لشان سأكين حديث النبي أن بن أن تقول كلام الإسلام من محمد أن تقول الإسلام من محمد أبو بكر أن عائشة شما كبرهم من عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم حديث من الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى بقرة يا مؤمن يدور سما قال أبن من الله يجي وأنا الدعاء اللهم طيبا لنا Allah kwararo mana Allah kwarai ruwa mai farara don saba ya farara ya tsubu yana farara sayyiban mai farara ruwa mai farara kuma mai amfanarwa mai amfanarwa sayyiban lafiya sayyiban lafiya farai kwarai ne wanda yake mai amfani mai amfanarwa تابع القاسم بن وهاء عن عبيد الله ورواه الاوزاعي وقيل النافع قاسم بن يحيى تابعه يا وان الروايه متابعه عن عبيد الله بن عبيد الله ورواه الاوزاعي watan auzaɗi ya roji shi ukairu da ukairu an na fitar su kuma daga nasu to ce wanda ya yi a nan ya ce wara'u auzaɗi أيها الحديث المذكور عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن أبي وأخرجه النسائي إمام النسائي يبتدي شيء أسمى أبا الجود والليلة أبا الجود والليلة ناشئ محمود بن خالد عن المجيد بن مسلم عن الأوزاعي النافع الأمان لفظ هنيئا بدلا نافعا سيبا هنيئا مدد سيبا نافعا تو يا أيها الذين آمنوا أكن شيئا to menene bambancin ya ce a farko ya ce ta ba a wurin kasu na gudu ya haya an gudu da nan kuma sai ce wa wa kauzani ne da mutu kare ya ce a wa to me ya ta fi da canji canzawa nan da ya yi ya canza usubi nan ya ce ta ba a wurin kasu ya rawa shi ne suka ba ta abuwa suka ce in ma da ranar da amini إما لم ينال من دم يوم الأمر لأن الرواية أعظم ita riwaya lafazin riwaya a ce rawa ya yi lafazin ta ba a zama a amma gamewa don haka ka ga an bata kasu ko sanai a mutum amma a amma da aka yi alamun da yin ba amma wani ma da aka ma zama yadda ya an lafi da riwaya ta ce bai da ko kuma abin da ya sa ba su ruwan yi ba daga na su tattar ubangijin layi dukkan su bi ba su ciki baki a kan ruwan yiwa daga na su kawa da ubangijin layi shi ya hana da zai ce ta ba a hulka ta wani wa haya an ubangijin layi wani auzafiyu wa ukayyar shi ya sabi ta haka saboda ne da su ciki baki ba a kan ruwan yiwa daga na su kawa da ubangijin layi duk da su tafi gabanin shi kafin don haka tun da babu ittifaqi to ba za ka ko aka zo ma alai wallahi musa dalilin da yake sa imamu bukhari ya kawo hadisi addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma sayyiban lana ko Allahumma sayyiban halihan a wancan wato da mun yi musa ba to kada shi ne ma'anar ma babu manufa guda wannan in suka samu da ruwa ga addu'ar da ake yi Allahumma sakiban na Allah ba mu ruwa ba mu farai ne mai amfani
wannan sufuri imam buhari ya tayar mana da ni
saba wa saba da su an ji ba a yi zai fi da ya samu lokaci lalun ba Al-Qur'an balaghi bilisan arabi mubin haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam balaghi to ayyukan sa ne da maganganun sa da takrira din sa abinda aka karatu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne sa su da larabci da za a gamce su ba san larabci ba dole sai haka shi Abdullahi yace wa huwa sabiqul fahm bil ma'ani wa ba'du tajmu lahu qiyam wa bayna qiyam qiyam wa qiyam wa baynaha qama'in shi'ab wa fawqaha shawa'iqun idam تفرعت من أصله أقلام وانشق من دوحته إيلام ومبرز الأسرار للجميع علم الله الأرض المبين مبرز الأسرار للجميع ذلك بيان الموما ga wasu ilmoma matsayin rikin su ga wasu ilmoma matsayin kaza su da mai su ci mun gudu da tsara da gani ilmu misalin arabiyar rasili ilimin harshen larabci madauki shi ne wannan mugurin da tsara da gani ne bayyana da asirin dukkan ilmoma ba sai ce wawa kabilul ma'ani lil ma'ani fi sunnatin nabi wa tsakani ilimin harshen larabci din nan shi ne hanyar da za a san alƙur'ani kuma ita ce hanyar da za a san sunna maza a sallallahu alaihi wasallam ka ga ba a ilimin larabci ba ba za a san alƙur'ani ba ba da ilimin larabci za a san ilimin sunna ba za a san sunna ba wa huwa bi sunnatin da an yi sunnatin da wal qur'ani la ilaha illa